إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markazu ahalin sunna da jama'a wanda ke mulkar kada abin nan da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba sha bakwai ga wata na Juma'ad al'akhira hijira shekara 446 wanda ya dace da 18 ga watan 12 2024 sha Allah yau za mu yi darasi na 33 cikin littafin riyadu salihin a ina ga ƙarshen karatunmu darasi na 32 na hadisin ibn Musa'ud na mai bayani baran da za a kashe a saman ƙasa sai ɗan adam na harko ya samu kamashin shi da shi ne harkon wanda ya sunanta kisa a saman ƙasa za mu tashi yau babin fidilalata ala khairin wa du'a ila hudan aw dalala babin mai bayani akan matsayin shiryasuwa ka shiryasuwa ka gwada akan wani aikin alkhairi ka yi dalilin shi kuma da bayani kan kira zuwa ga shirya matsayin shi ko ku kira zuwa ga bata shi ne baban da za mu yi magana kina ya magana akan mas'ala uku ka shirya a yi aikin alkhairi ana ka ja hankali ko ka gwada ko dai ka yi hanya dalili aikin alkhairi kuma da matsayin wanda ya kira zuwa ga shirya kuma da matsayin wanda ya kira zuwa ga bata sai fara da ya ce ƙala ta'ala wadda ila rabbi kurin ya kawo ta ƙasas wadda aka bayani tala shuddin naka an ayatin lahi ba ta zunzulat alaika ka yarda wani abu a kange ka daga bin ayoyin Allah bayan sun sabkar cewa da wadu ila rabbik kai kira zuwa ga ubangijinka wala takunu minal mushrikin nan dai kalma wadu ila rabbik kai kira manni ne kira zuwa ga Allah kina ta din mai da'awa mai kira zuwa ga Allah ba kira yake ba zuwa karan kanshi ko intiyaran shi ko amfanin shi a kira yake zuwa ga Allah shine sunnar annabawa da duk mabiyan annabawa mai kira yana kira sau da yawa dalilin kiran da yake yakan yi dalilin ajalin shi ma bayan cewa harko mutuncin shi ko na abu dai na zalunci kan shi kama daman dai asalin masu da'awa kira suke zuwa ga Allah kuma abu da zai iya kasance a baya amma dai manuhar kira ne zuwa ga ubangiji kenan mutane bayi su san Allah nace asali aikin annabawa suna wa bayi ne ishara shiryasuwa zuwa su kyautata alaƙasa da Allah subhanahu wata'ala shi ne aikin annabawa idan masu aiki irin nasu kira ne shiryar da bayi zuwa ga kyakkyawar alaƙa ga Allah subhanahu wata'ala shi ne aikin annabawa kenan kira suke zuwa ga Allah kuma ya kawo faɗar Allah wa ƙala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawzati al hasana zuwa kashe gaji milti asan Allah ce ud'u na ma da umarni Allah yake badawa kai kira ila sabili rabbik zuwa ga hanyar ubangijinka bil hikmati wal mawzati al hasana wannan kira Allah ya umarni a yi shi ta hanyar hikima da kyakkyawan wa'azi nan shi ne maganar wanda yake kan wata hanya ta banza kai mai so ka raba shi da shi za ka ba hanya da kasan zai yi yarda zai yi ganewa shi ne matsalai mana da yawa za ka iya da neman ya shiryu amma ka sa ya bijire gaba ɗaya ko ka faɗi biya amfani ba kai dai manufarka ka yi yadda zai gane iyayen misali ni ba zai yarda ba da ni ko misali akwai masu matsala da uwaye ko wani makusanci wanda ya rena ka kai ba ya shurare ka ba amma ya kame ta hanyar wani wanda kasan zai iya yarda da shi ba lahi ba ne ba ka ta hanyar wannan mutumin yadda za a yi ya gane abin da kake nihi da shi kai da manuwarka ba to za ta rabaci mutunci ba manuwarka dai mutum ya gane gaskiya kame ta hanyar da kasan zai fi yarda da gaskiya idan da rabu ishiriyu an ba rabu kai dai kasar ke naka ma tabbas iya bukatar hikima an ce daman ita gaskiya ga daci kuma ka zo da wani abu zahi kaga abin yayi wahala karbuwa shi da nan kira da hikima da wa'azi kyakkyawa shi za ka ce almazalak ta ayyuka annabi bashiran wa nazira mai bishara ne mai galgadi ne kenan akwai cewa wa'azin da mutum za a ja hankalin shi yadda zai ji wani romo saboda roman ma ya ba da kai ya abin da kamata yi wanda ke kan shi saboda roman da yake ciki annan sallallahu ya zo ya yi bayani a yaƙi ne ake na mutuwa ya ja hankalin mutane sahabbai kan faɗin aljanna da garaɓasarta wani ɗaya cikin zarafiyar rasulullah shi iya ga da wasu 'yan dabinai a hannun shi iya ga wannan dabinai ida sama mai shiga aljanna ba ya mai tsawo kai tsaye da dabinai mun shiga cikin tsawo ka ga wannan ayi jan hankali ne da aka mishi wannan wa'azin ne ya shige shi ya tsama yake so ma ya je gaba daya shi so ke ba shiga aljanna gaba daya alamun mu dai Allah ya umarni kira da hikima da wa'azi kyakkyawa وقال تعالى التي وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على اسم العدوان zuwa ƙarshen wancan bayani nan da yana magana ta shirya su waka alherin ne ya ka ayar baki nafasin da yake bukata Allah ya umarni wa ta'awanu ala albirri wa taqwa nan ma umarni ne Allah yi ku taimaki juna ko ku yi taimako akan dukkan abin da yake na kyautatawa na da'a ga Allah da jin tsoron Allah ke don hanya ta kwarai iyayewa yau ni ne zan samu matsalar kamar nasiya ka sa na hanya iya watar kai ne ke sai mun wa juna duk abin da ya shahi kyautatawa da jin tsoron Allah mana ku rinka ma juna wasiya ko umarni a kan shi kuma ka taimaka ka kama a yi da kai ka kama dan wannan abu na da'a ga Allah tabbata ko bin doka ta Allah tabbata yace wa qala ta'ala ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وقرشد ويأمر بالمعروف ونهى عن المنكر أولئك هم المفلحون الله يتي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير أسامو وسي جماعة أتكنك يدعون إلى الخير سنة كرة زوا الخير بابون الخير زوا كمان زوا بتوحيد كأت الله بعباده ku duka halinsu wa ya amuru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa ulaka al-muhtadun Allah ce suna umarni da kyakkyawa aikin da suke da'awa zuwa ga alheri suna umarni da kyakkyawa hanya ga mummuna in wannan shine mas'ala wadda aka ce maganar kungiya so da yawa wanda suka yi magana kan kungiya kungiya eh kungiya kamar da wasu malaman Hausa suke cewa ba kungiya bace lahi kungiyanci ne lahi yawa ba yanda za a yi ayyala san duka musulmi amma ce minkum kenan a cikin musulmi ya bukata wasu jama'a zama ta wannan bangaren da'awa a ce nasu ka kenan baiwa ka ce da an wasu ma sun keɓance suna aiki da aka ce wa bida a ce ko wani abu nan da mata ne a adiba aikin da suke in dai aiki ne Allah ya mani a samu jama'a ko a cikin sabai ba duka wani malamai ba akwai masu wa'azi kai akwai matan qur'ani akwai bangaren sunna ko asabai daban-daban ne mataki-mataki ne kuma ko asabai kowa an san bangare na kaza ga masu bangaren kaza kenan jama'a su hadu akan kira zuwa ga Allah ko na aikin alkhairi ba wanda irin so kan ma shi shi ana yake mana wanda wani tafarqu wanda tafarqu tafarqu dinan ko tafarqu ma ka ta tafarqu fi din ko alfarqa fi din ana magana kanka zama daga cikin cikin wani da ka ta almi farqu dinan wa kanu shi'an almi farqu dinan ai ta farqu dinan ana magana raba addini kenan addini ne ake zargi raba addini shine laifi me falin irin ɗari kowa da irin nashi addini ne don kowa ga irin nashi ga irin zikirin shi ga dokoki a cikin addini ku raba kanku amma kana aikin noma ina aikin kiwo kana kula da garaje ina kula da kawai ina kula da aiki ne kungiya ce jama'a ce mukan kawo aikin me amma matsala kan shi sai ɗan aikin da nake ne misali da matsala kun zai amma da magana kun da ai kungiya mutum sai kungiya ji mu ce akwai son zuciya da rashin me sanin ma'anar kungiyar kanta kun ga kungiya ake bauta ma ba aikin ake mai aikin ƙungiya in alam zuwa an shahara ƙungiya ta izala ɓangaren wazi ko ya sanda wannan ƙungiya dole ne ma wannan suka wannan ƙungiya za ka ga tun ta ko ta hanya ta hanyar ta ce ma su mai sunnar hajjin cikin sunnar duk yin da ke nan ƙasashen mu duk mutum zai magana kan izala sai ka ga ta hanyar izala duk da aka kewaya ta hanyar ta ne wa'azin ta ne malami shi ko a rafi ko a nuni ya ji ma da ya sunnar har zai iya bambance ma a wajen yi ake musu sun da nan banza ne ko ta tuni me ne yin su me ne laifin aikin ƙungiya kullum na ku bayani zala wannan ba addini bane ba amma aikin da suke yi ba musulmi hankali da zai iya sukar aikin da suke tsawon ne ne kowa gani irin zala ba su da tayi ba su da ƙura'in nasu ba su da ƙur'ani ba ta sunna tasu littafin da ƙur'ani da ke hannunku sunna take hannunku suke kira ku kaɗe ƙura ku yi aiki da abin da ke wannan ƙur'anin ku da sunna ku shi ne wani shakar misalin kaddara yau fafiroma kan kawurci ne fafiroma ya ce kai musulmi ku walka ku rike ƙur'ani ku suna annabin ku melayin shi daga ce daga zage shi melayin mai maka bayan ya sa ka hanyar ƙwarai ta ke da wannan ƙungiya mutum son zuciya ne ba a ce na ƙungiya ƙungiya ce jama'a ce ba annaba ne ba suna kuskure amma kuskurensu bai sa ka saki aikinsu kuskure bai sa ka saki wannan aikin da suke yi kuma wa kowa ɗin duk hankalin shekara hamsin ya san da na kasashen mu in aka tashi cikin shirka da Allah bida kama ya koya idan bida ma ya rakiya ce shirka duk mudu ma ake malami iya biya wa iya komi iya kiran mala iya kiran aljani da waka yaro dinda haka ka yaro malami iya wa iya komi zai ji iya wa ice magana to ya dabu ya bayan nan ina ba mu ne cikin Allah hudan wani wani labari wata an gubai ba ba ba mu labari Allah muka hudan ma da alhamdulillah Allah tabbatar da baka sunna kina abin haka aka tashi amma domin wannan kungiya tana fadaka wa ku tashi ku da ku yarka ku bar qur'ani ku bar bid'a ku bar shirka ku sunna haka suke tawazi wani ya ka ko ina gani ko ina aka wayi gari kuma gashi na alhamdulillah wannan kira ya kai duk inda kake Hausa tun daga Aziya har zuwa Amurka wannan kira ya kai har amurka wallahi tun daga ka tsauka cikin rasha cikin china wannan dawa duk da jin hausa wallahi iya jin wannan karatu da ake in da jin hausa wato yin ne abin da zama na magana kungiyar da kada kuma a kai kun san zuciya amma ba zan tamar ayyukan na kungiyar ko aikin da take yi ba mu su kama shi ko san zuciya mun ce muku ba annaba bane ba kurakuran su duk su kan aikin su gaba daya Allah tabbatar da mu akan sunna tabbatar akan daidai amin amin sai kenan yanzu ne nan mun ji dai umarnin da kyakkyawa hani ga mummuna sai wa an abi mas'ud qurt bin amr al-ansari al-badri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithl ajri fa'ilihi baya kamata ayoyi na masu kira zuwa ga shari'a muhimmancin kira zuwa ga shirya ya ce manzala sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya shirya akan duk wani aikin alkhairi ta hanyar ka wani yayi ko fadakarwarka ko jan hankalinka wani abu da sai wannan aikin alkhairi to kai da ka shiryar da shi kana da ladan da aka bashi nashi daban naka daban Allah ya ba kowa nashi shine farkon ruwa da kama ta fadala ta shirye suwa game da aikin alkhairi wannan ruwa muslim ruwa ta imam muslim wa ana abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithl ujur man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a ومن دعا إلى دلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا يقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم شيما abin da ke ruwa ta abu huraira yana ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man da'a ila huda duk wanda ya kira zuwa ga wata shirya kai kira aka amsa kana lahu min al-ajri mithlu ujur man tabi'ahu kai da kai kira aka amsa kira kana da lada daidai ladaddakin da aka ba duk wanda ya bi wannan shirya yi aiki da ita kana da kamashu kuma kamashin da Allah ya baka layan usu zalika min ujurja ba a ɗauko ko ɗaya a cikin nasu kai ne na musamman Allah baka ladanka eh naka daban nasu daban ba a ɗauko ko ɗaya a cikin nasu a rage naka daban amma duk ladan aka wasu aka wasu dubu dubu mutum goma ne za baka dubu goma mutum ɗari ne in dubu dubu ba kowa cikin su za a baka dubu ɗari kowa haka za ka bashi haka za a baka dirgin wallakan su wata fadala ta yi wannan kira zuwa ka shirya ɗan wannan maganar shirya wallahi ba ya kawo su ka rasu ba hanyar kowa a sa'an wannan al'ummar mu yadda jahilci jahilci da mutane a kan sallah a kan kafar sallah kan ikama ta kuka mutum gyara kan tare da shi ka gani kuskure cikin hikima cikin abu dabara kamar ya gani shi kenan kamar nasiya ya gane ba sai da a wannan duk a rayuwa sama kanta suwa ta gaba take dora mana duk kowa ne wazi ne a musulunci ba yawan na wani ba kowa ne wazi ne kowa da wani zai wazi yace kenan za a bashi lada lada da ce duk wanda suka bi shi kuma ba tare ba da an rage ladan su ko daya shine kenan man da'a ila hudan duk wanda ya kira zuwa ga shari'a kana lahu iya da minan ajar lada mitul ujura man tabi'ahu daidai ladan da duk wanda suka bi shi la yanqusu zalika min ujurihim shay'an ba tare ban an rage lada ko da ladan ko daya wa man da'ala dalala haka wanda ya kira zuwa ga bata ya batar da mutane sa su daji idan su kan kan banza kan kan shari'a kan bid'a ya daura su to kana alaihi min asab duk lahin da suka yi wannan akan wannan annan duk zaba Allah sai suka yi to kai ma kana da zini misu da a samun tabi duk wanda ya bi kan wani bata ana da dan goyon baya ne ko kana da jama'a ko wannan jama'a tsarin halaka ka ce duk yawan su gaba daya duk muhim da Allah kama su da shi sai an dora ma irin shi an mutum dubu ne miliyan ne kana kasa mabiya ko to wannan mabiya ka karin yaunin ka ne karin yauni ne kanka yawan su ba ba fa kai ba kira zuwa ga bata duk jama'a karin yauni ga mai kiran ƙasa sai suka dubuta a cikin gidan wuta yace kuma su ma wannan za a ba su za a baka zunubin kowa la yanqusu min zalika min athamihim shay'a ba tare ba da an doko alaihin su mabiyan naka a nasu daban naka daban don ya karantar da mu ai hatara hadari ne kira zuwa ga bata duk abin da zaka sa ta hanyar ka saban Allah ne ta hanyar ka aka fara ta hanyar ka aka yi to in duk wannan ba ya zuba ba duk abin da ka sa mutane kai ne sababi aka yi na bannan to dizini da aka samu in mutumin suka yi kare kamar su daidai adadin mutanen Allah shirya da mu sai wa ana abin abbas sahal bin sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala yawm khaybar لو أطينا هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يوطها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يوطها أبنك النفس kamar da talibin sa'ada sa'ibi ke cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya yi wata magana a rana haibar ko rana bude haibar yakin haibar kun san badar ganu ganuwa ganuwa ce wuri gari gari na ka amma abu ne mai yawa haka lokacin da aka zo ana neman shiga garin sai manzo Allah yake cewa sahabbai sallama law tiyanna hadhihi ar-rayata ghadan rajulan ya ce gobe tabbas gobe zan ba wani mutum wannan tuta tuta ta jagoranci ta kwamandama shiga jagorin shiga garin da yaƙi zan ba da ta ga wani mutum wannan mutumin ya fita kullawa ala yadai Allah zai buɗi a hannun wannan mutumin kuma wannan mutumin yuhibbu Allah wa rasuluhu shi mutumin iya san Allah da manzon shi kuma wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu Allah da manzon shi suna san shi kana wani abu ne za a yi gobe kowa da fata da mani ne fa ba ta nasu yi dukunu da ya tuhum an yi mutsa mutane aka kwan cikin dare ana ta maganganu wanda ce ana wanda ce kaza ana ta kukutsa ko dai ya kawo maganganu ana ana cece kuce kowa ya faɗin nashi waye za ba ta wani waye gobe za ba wannan ka amma ya taba ka waye ne wannan Allah shaida shi iya san Allah da manzon shi kuma Allah da manzon sa san shi shi ne can mun karanta babu nan ubadara kan aikin alkhairi na aikin alkhairi nan umar wanda yake cewa ma ahbatul imarat illa yawm izin ci fasararatu la raja an yutaha yace umar yace tunda nake umar yace bin taba ruwa ta tabbatar ta musulun umar yace bin taba neman shugabanci ba bin taba san shugabanci ba a rayuwa ta yi a wannan rana yi abin da aka ce a ce Allah iya san shi manzan shi a ba karama bane ba kuma ce ban taba fatar da ma a ce ni na shi abu wanda shugabanci kamar na rana yace fasaratu la bace da aka zo garin Allah ya yi umar ce na ka daddage na ka daddage da a gani haka umar ce na ka daddage da kai da wata kai kai bace da da an da gaishe da nan da wato washe gari eh ta fasaratu he ne da daddage da gani to ashe abin ga yanda ya wakana to nan da aka dai kwandare ana cece kuce falon ma asabahan nasu a gadau alarsu salama kullum ya rujuwa tsaha da garin allah waye ya ka sabko kowa zuwa na masana an ta gobe sa da ko kowa ya zo a nan umar daga daga kai ko an gan shi ana kowa ya gida ce shi ne ta manzo allah ce aina ali ibn abi talib ko ya so ba shi aina ali ibn abi talib faƙila ya rasulallah kuwa ya shtaki ainai alibashi lahiya iya ciwon ido fa'arsilu ilai aka je aka zo da shi kada ɗaukawa da a gida yake a cikin jama'a yake amma ibe lahiya da akwai isa shahararra ka hain fara wa'azi masu wa'azin turmi wasan mai kisa tabuka ko wasan tabuka wanda Ali an ji yaƙi annabi ya tabuka ina Ali yake a ta alibi yanzu kuma wannan bashin nan kai bace ma a tabuka ne wai sai annabi ya aiki iska ta kai ma Ali magani aka je a takace dai iska aka aika ya jojo Ali aka yi mai magani ya warke idan ya taso daga gida ya zo wajen doki dokin dokin kumfe a dokin shi na farko ya zo in ya da ya damara in ya damara sai ta cire maza sun yi zafi aka damara ai wajen doki doki in yana doki ya cire ka a karin doki in ya ya dabara doki ya cire sai a shi a da farko shi aka so awa aka kasa tsohuwa ta ce za ta nuna magana abin ku zo ku ce akwai ina da ban shigan gashi jikin shi sanyi ta ce kuna damara shi haka yi damara shi shi kuma doki ne ya cire doki kawai ka aka samun doki daga can aka sauko dokin kun fen kun a sauko doki daga sama alihau a cikin bisa wata ta banzawa da ta kawai da ɗauka kisa kisa banza ce kisa shi ta banza wa'ali da ya je can tabuka ya ce annabi sallallahu ya ce to yau na ɗauki alƙawari ga Allah sai jini ya kama gaban doki na in kuma bai dama bai kama ba zan gama da sabanka ya da wannan banza zai kama mana banza ce shaka ce mutanen ina ne gudunmuwar doki dubu hamsin gudun waye mutum doki dubu aka yi abin ba kisa waye gudunmuwa ta nukun da kai nan gari kaza dubu kaza dubu kaza annan da ta yake dubanne ne wannan duk kisa ta banza a takaice dai ka ji inda aka ali ya ce ido a haibar ne ba ta buka ba da ya ce aina ali aka ce ali shtaki aina iya ciwon ido fa arsilu ilai ko je ku tura ma'ana ya zo fa utiya bihi aka zuru shi annabi sallama iya ciwon ido fa basaka alaihi sallama ala fi ainihi wada'a lahu fa bari'a hatta ka'an lam yakun bihi waja kai tsaye a dace musu yaba ana kashe gama annabi salama annabi ne addu'a fa ba saka to hiye to to abu ido shi fa ba saka fi zuwa fi ayi annabi ya tohi sai ayi cikin ido shi guda biyu wada'a lahu yana addu'a fa bari'a kai tsaye warke hatta ka'an lam yakun kan mutum da to ido ba lokaci guda wata kada taɓa cin ido ba shi kenan faɗahun raya sai manzana sai ya ba ali tuta ta riƙe ta wata ruwaya ya ce wa ali ta yi manaka ta kaka wawaya kamku kama na ka ta kurin to bayan ya tahi ne sai ya ɗaga murya bi ba da baya ba yace ya rasulullah uqatiluhum hatta yakunu mislana ko alama qatiluhum tarwa yace ya rasulullah zan yaƙe su ne har sai sun zama to kamar mu musulmi to yaƙi zai tsaya fa qala annabi ce mishi unfuz ala rislik kam hanya kai tsaye ka tafi cikin nutsuwa hatta tanzil bi sahatihim hakka ce tsakar garin in ka je farfajiyar su wajen su suke da harko sun mudu'un ilil islam ka musu kira zuwa ga musulunci na wata ruwa ka bayani kiran zuwa ga shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah Muhammadu manzon Allah ne in sun amsa ya ce ka ba su labar ka dai saura abu ya ce ka musu kira zuwa ga islam nan ya ce wa akabirin bima ya jibo alaimin haƙƙin layi ta'ala fi kuma ka ba su labarin abin da ya zama wajibi a kansu na haƙƙin Allah ta'ala a kan a cikin wannan musulunci annabi ce mashi fa wallahi annabi ya rantsuwa da Allah cewa na rantse da Allah la an yahdi Allah bika rajulan wahida ali ka san da cewa ce na rantse da Allah Allah ya shirya da mutum guda ta hanyar ka khairun laka min humrun na'am ya hiye maka a baka jajayen raƙumma don babu dukiya mai tsada a wajen su kamar raƙumma nan yanzu ga misali kenan duk wani akan duniya mutum ɗaya ishiri ta hanyar ka ya yi wannan dukiya ta duniya wani ya karanta kai musulunci ba a shirya jihadi ba don kurin azubi jini kuna kashe mutane ake bukata a zumbi jini kwaci duke mutane a mini wani abin shiri ake so sai da wai kowa ka zo gari an bi hana ma a musu ba su irin wannan sai an gaya musu ya hana ba su an bi ya hana ba su ta a gaya musu ga abin da ake so ɗayan uku ne ko ku musulunta ku zama yan uwa idan kun ce ba ku musulunta to za ku biya jizya wanda musulunci ya ƙara ƙari ke za ku zo kenan ƙasakantattu kuna bin daula islamiyya kuna biyan karu haka za a ɗora musu biyan jiziya in ba su musulunta su yi addini su amma ba mai taɓa su suka bayar jiziya za a kare su yana ake kare kowane musulmi kuma idan iya cikin garin musulmi kirista ko da yahude iya biyan jiziya yadda aka taba wani mutum ne zama kuba haka zama zama ka taba shi ta makuba ka taba shi musulmi zai bashi kariya total cika kariya har ma mutum ke cewa duk wanda ya kashe kawurin amana bishin kamshin aljanna kai tsaye ka kawurin na amana kashe amana zuwa bai bai da wadara ba bai da wadara ba musulunci dan ya kawuri kai dare shi an hana na gabawiya ne cikin shugabanni cikin yaƙi da ake an je wani gari ya so musu zamba ko su sai kun su kun kai musu hari daya cikin sa iya baya yake da gudu ya gabara gabara o mauya gabara to annabi hana ya hana ya hankali ba mu gane gara su ci babu wannan duk kafin su ba mu gane mu je mu jira su ba muna da amana su kina takaice musulunci ya rada da azamana da kahura amma an ta kahuri iri uku ne a musulunci akwai al-mu'ahad akwai dilli akwai al-muharib al-mu'ahad kawuri ne yanda yake garin mu da su mun yi amana ba ya yi tsakanin mu da su shekara kaza ne mu da gari kaza da mutanen gari kaza ba ya yi ana haka nan musu yi mu'amala in a kashe mutumin su a nan za a biya diya a basu diya a kashe namacin su ba mu diya haka za ake zama alhazin ma a cikin garin suke tare suke da ku amma a basu dama sai addinin su a basu dokoki wanda kamata su yi kuma ba taba su sun su kawo abin zai cuci addinin ku su kan addinin ku su abin zai kawo ci gaba addinin su a basu dokoki ne amma a tagace suna cikin ku a zamne ko kawai kuma abokin yaƙi shi da barki kenan wannan musulunci kenan ka je sai an ku kira imma musulunta imma jizya to bayan wannan ne ka ce baka musulunta kun an kace baka jizya kenan kamar ga dan tawaye kenan ba kenan ga anan kenan ka zama toke abokin adawa shi anan ke a lokacin nan shine kuma sai a buga mai rabo eh lokacin za a buga bayan ka ki musulunta ka idan jizya to kun za a yake ka dan zama to an amshi wannan daula nan da almuhim annabi ya ba a labashi zun karuwa ma gaba daya wannan ƙarshen ne cewa fa wallahi la yadi Allah bika rajulan wahidan khairu laka min humran am na rantse da Allah Allah ya shirye da mutum guda ta hanyar ka ya ya baka jajara kuma wannan ruwa bukhari ka ta musulmi ka wuta sai yadda yake cewa dukun mu ma'ana dukun ya khudun wa tahaddasun muka bace cice ku ce aka magana kan abu shine ma'ana dace risalaka ma'ana risalaka akwai rasalak dace a cikin lugha suna ta ala rasalaka maimakon rihi a tara rasalaka nan dai kamar ka ta cikin nutsuwa wa an anas radiyallahu an anna fatan min aslam qala ya rasulullah sallam inni uridu al-ghazwa wa laysa ma'i ma atajahazu bihi qala ائتي فلانا فإنه قد كان تجحد فمر فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به فقال يا فلانا أعطيه الذي تجهزت به ولا ولا تحبس منه شيئا فوالله لا تحبس منه شيئا فيبارك الله فيك فيبارك فيه فيبارك لك فيه ما فيبارك لك فيه ما ما نبي رواية أبن لك يتشوى أنس بن مالك وني فتى من أسلم قبل أسلم ya zo ya ce ya rasulallah salama inni uridul gazawa ina so in ta yaƙi kuma wale sama'i ma ta jahazu bihi ban abin da zan tahi ban abin kenan abin hawa ko abin makami dai bashi amma ya so ta yi annabi ya san da wani cikin sabai wanda ya so ta yi ya shirya kuma amma bai lahiya sai annabi ce mishi iti fulanan ka je wajen wani annabi ga masa sunan mutumin fa innahu karkar tajahat famar ya yi samu rashin lahiya ya shirya yaƙi amma famar ya samu rashin lahiya fatahu wannan mutumin ya tahi wajen wannan mutumin ya ce mishi inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yugri'uka salamu ya qul annabi yana isan ma da sallama sallama ga ya ma sallama kuma ya ce min aitini na tajahat bihi ka bani abin da kai niyya na shirin zuwa yaƙi kai tsaye mutumin ya ce ya fa mana tace ya fulana ya wance mata shi kenan aitini da tajahat bihi wala ta bisu minu sha'a ya ce ki bashi wannan abu kayan da shirya zan huta yaƙi ki bashi gaba ɗaya wala ta bisu minu kake rike komi ya ce fa wallahi na rantse da Allah la ta hadisu minu sha'an fa barak laki fi ya ce na rantse da Allah ba abin da za ki rage a cikin abin da na shirya Allah ya albarka cikin abu kenan ba albarka ko kin rage kenan kun bashi gaba ɗaya in zan fita kun shi ma ka zai ta yi nan me kaga shi bai taimaka amma taimaka wata ruwa tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa mun ji hasa gajiyan faɗar gaza duk wanda ya taimaka mai zuwa jihadi bisa kai kamar da kai aka yi wanda ya taimaka ya tahi kai ma da kai aka tahi wani irin malaka tun mutum sai tura yara makaranta ka taimaka musu tahi taimaka masu zuwa wa'azi a je a sayi mai a biya kuɗin mota a tahi kamar da kai aka yi wa'azin kai ka bada mota ko ka bada kuɗin mai ko kai ma kana gida amma kamar da kai aka yi haka magana take sai babin fitta'awun alal biri wa taqawa babi na mai magana akan taimako taimakawa kan duk abin da ya shayi na da'a ne ga Allah aikin kyautatawa da jin tsoron Allah da can baka magana amma ne an yi babi na musamman kan taimakekeniya kan aiki na kwarai da bin jin tsoron Allah ko bin dokokin Allah yace qala Allah ta'ala wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa bi ayati muka cande ku Allah ya umarni ku taimaka ku taimake keniya kan dukkan abin alkhairi da jin tsoron Allah ya kawo wal asr innal insana lafi khusr Allah ya rantsuwa da zamani kuma ce da lokaci usan ta lokacin la'asar abin da ya dai faɗi ɗaukar lokaci a jumurce don kulla ce Allah yana rantsuwa da abin da ya so amma mu an hana ba rantsi da komai sai Allah zamun da kuma Allah ya rantsuwa a kan shi tabbas akwai wani abin lura a ciki kuma an san zamani an ce babu mai daraja mai kima kaɗan adam kamar zamani ba mai tsada a wajen kamar shi don za ga mai tsada shi sai idan ka tuna misali wani ɗaya cikin naka wanda Allah ɗauki ran shi yau inda za ka misali makwantai ka tambaye shawara dama duk wanda aka binne ko mai mulki ko mai kowa mene ne inda za a ba shi dama ta minti ɗaya kai sai gwamnati dawo duniya wani alheri alheri da ya yi amma babu sai gwamnati ɗaya ko minti ɗaya ba shi kudin dama wallahi zai faɗa abin da malaka ya dawo kalma ta ƙware amma ba shi da dama an sami hijabi to kenan kai yanzu da kake da rai wannan abin aya ce gare ka ta ƙwarar ribata wannan lokaci naka abu ne mai tsada ba a sauya ba a baka shi ne ƙare ya ƙare an ƙare ya yi ƙwarke nan ka yi ya ƙare yi ƙwarke maka alkhairi Allah taimake mu Allah ce inna li insana lafi khusr lalle Allah ya tabbatar jinsi na mutum iya cikin hasara nan bai ware ba amma ƙarshe Allah ce illal ladina amanu wa amilu salihat Allah sai ware kenan wannan abin Allah zai jiro kenan duk wanda bai cikin wannan wanda aka toge in waye iya cikin hasara sai ta sai waɗanda suka yi imani imani kadai bai tsaya ba ita wa amilu salihat suka yi aiki nagari kaga cewa imani ba aiki bai amfani sai ka imani kuma ka aiki da abin da imani ya wuce tas kuma aiki ma bi ce ba amalu ba ita wa amilu salihat dan Allah kan amalu ta amalan salihat akwai masu aiki aikin banza ma aikin bid'a ma shirka ma duk aiki ne amma da banza na hasara Allah ya ce aiki na gari na wancan wannan shine ga dinne hankali zaka san cewa ba yanda za a yi da karan kanka duk ilimin ka ka iya sanin aiki da Allah ke so in ba ta hanyar da Allah ya ko ba. Shi ne aikin manzannin Allah su gaya mana abin da Allah ke su da baya su. Duk wani gwanintar mutum, ra'ayin zai gaya maka. Allah zaɓa yi cikin bayan shi ya zaɓi manzanni. Su ke gayawa, kaza za a yi, kaza za a yi. Yau kuma lamarin lada, wani muna bayana lamarin lada fadala ko sahabbai, ka annabi kan shi. bai yanke lada kaza na ibada kaza sai da daga Allah duka mai lada annaba shi yanke lada ba ba ma lada ijtihadi bai ga yin ba to kifi ne daga Allah Allah shi zai ce lada kaza annaba annaba ya mutum zai kaza lada kaza lada mutum ba lada kai gaba an kara Allah nake bada da ce mun zan ce mun kaza ne kin haka lada wani bai shirya maka da haka ne ba wanda ya sa abin da Allah ke so sai wanda Allah ya aiko tare da shi shi kun bai da karan kanshi kuma idan manzo na Allah da Allah ya ko bai bai tsara da ra'ayi kuma kai ga tsara don kai ilimi wani ilimi ne gare ka kuma shirmi ba ba ilimi bane ba inda ilimin ne ga su annabin da Allah ya ko manzon da Allah ya ko bai gode wani abu da ka da ra'ayi shi ma bi yake an ce da ku ga mu ga mu da mu kullun zai kada in wa ba wanda mutum zai san aiki na gari dole ya shaki don kenan samun amfanin aiki da bayan ikhlasi ya zama to ya yi daidai da sunna yadda Allah ya aiko ga wanda Allah ya aiko shi ne kiran aikinka ya yi daidai da sunna yadda Allah wanda Allah ya aiko ya karanta shi ne za ka samu sakamakon aikinka a wajen Allah ka samu lada a wajen Allah ya ce wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr kuma an yi imani ana aiki na kwarai kuma suna ma juna wasiya an ce babu gaskiya kamar islam musuluncin wannan ka tauhidin Allah suna ma juna wasiya da rike addini wazin da kenan kuma suna ma juna wasiya akan haƙuri yace haƙuri abin da jumlace akwai haƙuri sabon alata ala ma'asiya ala bala duk iya wakana akwai haƙuri hatta yin ibadar sai ka jimre kana harkokinka lokaci yayi azhar ta yi dole ka aije ka je ka arwala kai kada cikin baka ida ba ayin asar ka daure ka bari in ne ka je kai magariba haka ana jira la'asar haka kana barci barci ya dadi can a ce ai kiran sallah asuba kuma ka tashi ka bar mata lamu tamshi ka bar komi ka je kai arwala cikin dare cikin sanyi duk ya bukata hakuri wannan duk ya bukata hakuri ga azumi ga abinci ga komi ga ruwan sanyi ga komi da abinci mai dadi amma ci kaka ci kuma ka bari dan Allah kurba wannan ka ya bukata hakuri shi ne kan hakuri kan masiya hakuri kana kallo misali an ce misali namiji ne ba shi da aure balle sarmayi kuma ga sha'awa ga matan banza kai hakurin sha'awarka ka sa ta wajen haram har Allah baka dama aure hakuri ne ka hakuri hakuri akan halak misali yanzu misali mutum ya diplome ne ya samu diploma iya wannan economy wani abin contability sai aka ce ga aiki ya hoto offer ya hoto a gidan tambola ko gidan giya sana san irin kadar irin ku kai da kai kai hakuri akan talaucin ka Allah baka halaka hakuri ne kuma zan san iya cewa man taka sha lillahi awadu wallahi khairan minhu man taka sha lillahi man taka sha lillahi awadu wallahi khairan minhu duk wanda wani wani abu dan Allah ka abin abin dan Allah ka bari ka ga rabbi dan Allah shin Allah zai baka abu kamar cin wani wanda yana alkhairi kai haƙuri da talaucinka kada sharam shi haƙuri ka abu da abin da yake nan ke dai a rayuwa iya buƙatar ba juna na iyaye ya same ni rasuwa aka mini wani bala ya same ni asara ce ne ina da abin ne ke nan iya buƙatar a riƙa ma juna magana kenan kaga anan ba sai malam ba kowa ne dinin shiga cikin layin wannan ya cikin sharaɗi na wa juna ashi da Allah ka ce manzon Allah Allah ya ce manzon Allah qul hadhihi sabili ad'u ila Allah لا بس هي كان انا من اتبعني سبحان الله وما قال المشركين الله ce annabi ga musu wannan ita ce hanya ta ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah ala basiratin akan basira akan hujja kuma ce ana wa man taba'ani da ni dun dubi a cikin sharɗin wannan al'umma ina kana da nau'in da'awa irin taka sai zan dan baro mu an yi gudan sallah da azumi na akwai baro mu su dai kun sai sallah su a rawatar kowa a dole kai ma akwai irin naka akwai a gidanka akwai abokanka akwai abokan sama akwai abu da ya gano wani abu na gyara kaka kyale shirin shiga kai da al'umma kai ma ya zama to kana kira eh ba abin ba kana tafi haka nan dan haka addini ka duniya sabai kowa dan kira ne wani ya zama zaka ya je musulunta ya je musulunta mata rasulullah kai kai zuwa ga zaman mu mutum ya dan kwana dan kwana mutum abin da ya dauka dauka dan kwanakin sai amma iya bukatar shi ma asar haka addini ka duniya kai a cikin ka aheka ka shekara nawa a ciki za ka mutu a ciki amma ba inda ka je ka wudi ka san kada ci ba wanda kake kai da rukun jin ka sallar ka zaman ka wannan sallar ka zaman kai ta shafa amma iya buƙatar in ka ba nan gyara ka yi kira abokin zama ne abokin kasuwa ne abokin ne ka ji hankalin shi kai naka kasar ke naka to kenan wannan abin da Allah ya ce innal insana fi khusr mutun iya cikin kasara ga wanda Allah ware kurum illal ladina amanu wa amilu salihat kai suka yi imani suka yi aiki nagari wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr suka yi ma juna wasiya umarni da rike gaskiya da umarni da yin hakuri wannan shine wanda ga cikin kasara wanda huta cikin halin sai karkashin wannan قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه الإمام الشافعي يا وتمغنا معنى مغنا شي cewa إن الناس أو أكثرهم في غفلة أن تدبر هذه السورة متعني مهيوة sun gafala game da mahimmancin wani aya ko aka ba su ka ba sai ta wani lokaci ma inda wani aya kadai Allah ya sarko ta su hujja kanmu imam shafi ke cewa dan ta ba komi imani aiki nagari umman da kyakkyawa hanya ga mummuna ta tautarwa sahabbai idan suka haɗu a ta busarwa sun kanta mu junansu wannan sunan sura kuma mai abin daga cikinta suna yawan su gamu kayan arabu sai an kanta mu junansu wannan sura suna yawan karanta ta tsakaninsu ya ce amma na kai hankali abin Allah sharadi duk jinsi mutum yana cikin hasara sai wannan da Allah ware imani aiki na gari kuma yake kyawa hannu ga mummuna sai hadisi na gaba wa na abi abdurrahman زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا متفق عليه wannan ruwa da bukhari da muslim ya kawo ta khalid zaid bin khalid al-juhani ke cewa shi abu abdurrahman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man jahaza ghaziyan faqad bismillah faqad gaza duk wanda ya shirya wani mayaki bismillah ka shirya ne komi ka tattale shi ya tahi faqad gaza kai ma kai kamar da kai aka yi annabi sallallahu alaihi kamar shi kai aka yi yace mana wa man khalafa ghaziyan fi ahli bi khairin duk wanda ya mai cikin iyalan mayaƙi ya tahi iyawa da kuɗin shi ya tahi iya da kuɗin tahiya amma babu kuɗin bayi a gida ana samun mutum kana da guzurinka amma a gida babu wani abu to wace tahi ba ruwanka da gida na kula mana komi akan samu lokaci kana da guzurin tahiya amma kuma a gida babu zaka bari to wanda ya kulawa na ɗaya wanda ya ba abin wanda bai abin ya ka ba shi ya tahi da kai aka yi kuma wanda ya kula da wanda ya tahim kai kuma a ya kula da iyalan shi shi da shi da alkhairi ka zama tokin kula mai da gida kamar iyana to kai ma faka da gaza kamar da kai akai ina ka fadara kai ta masu taimaka ma masu taya wa'azi masu aikin wa'azi bi tafaqan alai sai wa ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam بعث بعثا إلى بني لحيان من من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما رواه مسلم وانا رواية أبو سلم خذ لك أبنك بان لاباري رواه مسلم cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya aiki irin sariya da ake tura wasu tawaga su ta yaƙi gari kaza zuwa ga bani lihiyan da kabila ta huzair to annabi sai ya ja hankalin sahabbai na haɗin gwiwa itiliyan ba'if min kulli itiliyan ahaduma a samu a cikin ku a gan mutum tun bisa ga mu ya ɗaya ta yi ya ne gama gudun ya ba kai ka ta yi a haɗa haɗin gwiwa ne mutum da mutum bisa ga mu kenan ka ce da ne ko baka an ka baka mu gamdani da kai ga mu ya ɗaya cikin mai ta yi kuma annabi ce wal ajru bainahuma ɗaya ya ta yi wani ya gama da ba da gudu ba aka ta yi annabi ce ladan jihadin tsakanin zaraba da wanda ya ji da wanda ya taimaka aka tayin na wace ladar zaraba tsakanin su kowa kare lalata ya abin da shi aka yi wannan wata musulun sai wani bin abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laqiya rakaban bi rawha faqala man alqawm qalu almuslimun faqalu man ant qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam فرفعت إليه مرأة سبين فقالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر رواه مسلم أبو الله بن عباس كي يتشوى الله صلى الله عليه وسلم مهتش زوا زوا زوا أجن حج لقي رقم بروحا يا جماعة دوت التوجع ما هيا روحا ولي كسم مدينة بعدين أنا توجع مدينة بقى أو توجع ذاك أبو زوا زوا مكة أجن حج kusan mutane ko addini ko Allah ake wa annabi sun sun sun sun sa annabi annabi san sa ba san ko ko ba san kowa sun sa annabi annabi san sa ba ko musulmi ne ba wani san wani kuma sai amma imani ko ake ake addini ake annabi da gaske ta malaka ko suwaye ne kuma suwaye ne suka ce al muslimun musulmi ne su su ba su ba annabi ne ba sadarwa waye ku su musulmi ne al muslimun aka ce kai kan wane ne wani an ta kai kan wane ne eh wani an ta kai kan wane ne kadi a tabbata ko Allah ake wa gurin ko ake miji addini ko ake addini ba don su wannan aiki ake kuran Allah ta yana kulli an kare annabi mai sarwa ne ta kun suka ce kai wane ne sai ce rasulullah kai da suka gano shi manzon Allah ne da kanshi a cikin haka ne to wata mace kasan mata mace da ta da kudanta tana so ta min aikin hajji shin ta jarsu da alihada hajj ta ɗaga ɗan alihada hajj asa wannan yaron yana da hajji shi ba na bace na'am kwarai iya da hajji kuma wala ki ajiye kuma kina da lada kana kenan wa wani ana wani hajji kuma kai na da kai kana ladanka yanda kai sai ladan hajji ka ba ka ladanka to nan mas'alar hajjin karamin yaro hajji ce iya da hajji amma ba annabi bayani ba ta ɗauke mai hajjin farilla in ya girma wani shi ne ake cewa yara ya ga tirama ta Allah ko da mutum bai kai ba abun balaga ya aikin alkhairi iya da lada a cikin a cikin takardun shi kuma wanda ya sa shi iya da ladan shi ba ta yakin banza ya waya ka a ko bai balaga ba takalifi ne bashi da shi na wajibci amma aikin lada da yaro yayi kasu da abin da yana da yare ko da bai balaga ba iya da lada a cikin mizanin shi kuma wanda ya kama ya kama mun shi ma'ayar ladan shi uba ne wani ne shi ma'ayar ladan shi wani yaro ya samu haji amma dai ba ta ɗauke mai hajjin farilla wannan shi ne sai wa ana abi musa al'ashari radiyallahu an an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيؤتيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين ومتصدقين وتروايا abinda yake wannan ruwaya bin zaki bar labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-khazin muslim mai gadi magaziye musulmi mai gadi musulmi kuma al'amin amintacce wani kenan bai muna huci abinda aka ba shi kulawa da shi bai muna huci kan shi shi na al'amin allaziru nafizu ma'umar bihi wanda idan mai gida ya ce a ba wani bahu kaza ko tiya kaza ko abu kaza mai abin mai gidan shi in ce ba wani kaza shi bai taba ba kuma aka ce ba wani kaza ba keta da bakin ciki da kyashi yunafiz ma umira bihi zai zartar da abin da aka ce yayi zai ba da kamilan daidai mafarar cikakke kilo goma ne kilo goma daga takwas ko tara in nawa ne zai baka cikakke ba wani raguwa ko daya kuma zai bada tsayi ba ta dinin su bai bakin ciki kyashi an ba wani kaza haka dai yana in gidan in gidan masu kudi dewa bakin ciki yake ya hoye fagen baka an ba tsane ta iman tsane ta ma saboda ya rike ta bakin ciki yake an ba wani kaza ya ga alai ya asara ko kuna zawa ko yan wada ba ruwanka eh ba ruwanka eh eh ba ruwanka kuma kan samu samun lada haka zakai annabi ce ka na ɗaya ka ci amana kuma aka ce ka bada kaza kai gana gada abin ka bada daidai yadda mai abin ya ce ka bada ko ka bada cikin kai makana jin daɗi don kai makana ladawa magana kai ba baban za kai ba eh in kai haka annabi ce in kai haka yace fa da sa'a wani zai umar bi za za ka bada abin ga wanda aka ce ka bada daidai da ce ka bada to kai da kai haka ahadu sadaqai kai ma kaman alhaji ne kai ma ɗin masu kamar da wanda bada da kai kuna da lada daidai ɗaukar ka kawo ɗan kakanin kai ma kai farin ciki kai wata alaka kai irin wannan haɓarin kai maka halin amma ba kai badawa kai da alhamdulillah kai da alhaji kun zo daidai eh shi a baka kana baka naka daban amma sharaɗi sai ka bada daidai ba rage kuma ba bakin ciki ba ba ƙyashi kana ƙyashi an ba wani kaza na kuma sai wannan abin ya yi alhaji to wannan ce riwaya bukari ya kata musulmi na kawo ta sai babun fin nasiha nan kuma babu ne na matsayin yin nasiha a musulunci قال تعالى إنما المؤمنون أخوة musulmi masu imani ‘yan uwan juna ne can musan dai a silibai na mako wannan magana ta kenan maganar ‘yan uwantaka ce tushe abu don masu imani ‘yan uwan juna ne ba daga nan kake daga nan yake daga nan aka ci imani to yanzu shine babban fasfor a zamanin yanzu fasfor ce zaman naka ne dan uwanka dan gari a bashi fasfar ta ƙasa kake zama dan uwanku dan garin ku dan kasar ku aje duk lalace hudawa dai da bai hude yake a duniya in dai Isra'il in dai bai hude ne iya da fasfar a Isra'il bai bukatar fasfar zaman shi bai hude kudin dan Isra'il ne lalduwa cikakken duwa ba wani magana ja inda aka tabbata wannan raskin shi bai hude ne kullum wata matakarma kai tsaye ba shi visa sai dan mai dawa ma iya da visa ta Isra'ila abinda tura suka suka raba kan musulmi suka hana su wannan dama ta ‘yan uwantaka kurin ba da kurin da abin duniya kurin duk duniya ce kurin ba na Allah bane ba kurin duniya ce ka ci kai kaɗai ɗayan kai ce ba ka so ya raɗe ka kai raɗe ka shi mata arziki can gudu ku tarautan ku ina kun ni aika muku ɗan taimako can ba ruwa hakan hakan ne kan sanar da ke yau masu yau musulmi su dukiya ana laraba wannan kana ga ba wani talaka ba yanzu ɗan dubai ɗan dubai bai da haƙƙin fasfara saudiya ko kama shi ba arne yana arne hin ta kai abin turai suka matsa ma yanzu suka saudiya ta yarda ɗan saudiya ya armu yalwa wata ƙasa a ba yarin jinsiya amma har yanzu namijinwa har saudiya in ta yi ɗan wata ƙasa ɗan dubai ɗan katar ina ne ɗan ta bai haƙƙin fasfara ta saudiya har yanzu shi bayan an kai gwamnati ne aka yarda namiji iya aramin wata ƙasa a baɗan musu amma idan ɗan ɗan saudiya da wani ɗan wanta iyawa ɗan wanta na qatar ko dubai ko ina ne bai da injiniya ta saudiya yau amurka a jirgi aka ashe ka ko ɗan da magarin ne ɗan kolar ne ɗan turmin ne ɗan ina ne a jirgi aka daga lare aka daga lare cikin ƙasar da fas kana kuna wuciya aka daga lare ga an yi kaza kana duba a baka jinsiya ta amurka yau amurka kai ne ba ubanka ba kai da aka aiwa kai kana da haƙƙi a baka passport in dai aka aika ta an kare shi na sunan da sunan da sunan da sunan da ai baka ai baka mutum passport da na sunan te to kada ba su amma mu sun hana mu kurum sun hana mu kurum kana nan kai ta kanka kurum yace kenan mummune ɗan uwan juna ne Allah ce وقال تعالى خبرا عن النوح nuhu yake cikin nasiha da ke mutanen shi bayan wajen ce wa an sahu lakum ina muku nasiha ne ken ake da ake annabawa ne yin nasiha ga hudu shi ma ce wa ana lakum nasihun amin ni ma game da ku ina mai nasiha ne kuma amin ne gare ku na ga lokaci yayi Allah kai mu darasin ka insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته